بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اشترنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد الحمد لله من ساك داوة kan karatunmu a yau goma sha takwas ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha biyar wato darasinmu na tauhidi na littafin risala wadda in ba manta ba zamanmu da ya shuɗe mun tsaya a kan batun abin da ya shafi a wato abin da ya shafi dai shi Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya riga ya halici aljanna ya tanade ta gidan dawwama ga masoyansa ya kuma bayan haka a cikinta ya girmama su da tuba zuwa ga zatinsa kuma ya tabbatar mana da aljannan nan ita ce fa wannan dai da Allah ya sauko da annabi Adamu daga ita zuwa ga duniya har ya haife mu a cikinta shi annabi Adamu ma na khalifan Allah a doron ƙasa cikin abin da ya gabata na marigayin ilimin Ubangiji da ya wato tun dama ya san zai Adamu zai yi wannan abun zai ce markar ya ci bishiya kaza kuma zai ci sannan kuma zai sauko da shi tun a marigayin wato abin da riga na ilminsa sannan muka karanta Allah ya riga ya halicci wuta ya tattale ta gidan dawwama ga wadda duk liman kafara ko bihi wanda ya kafirce da shi shi Allah din wato wa alhadathi ayatihi yayi kangara ga ayoyinsa ko mun karanta har nan ai ko yayi kangara ga ayoyinsa ko yayi musu ga ayoyinsa wa kutubihi da littattafansa ya yi kangara gare su ko ya yi musa su wa rusulihi ko ya musu annabawa wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi Allah ya sanya su abun shamakancewa daga ganin Allah su ba za su ganshi ba wanda suka yi ilhadi wa ayoyin Allah da littattafan Allah da manzannin Allah Allah zai sanya su abun wato shamakancewa wato a buga hijabi tsakanin su da Allah ba za su samu ganin Allah ba ma'ana gani na rahama shine ganin da ubangiji yake ba da labari kullum cewa a lafazin babban manzon sa annabi Muhammadu sallallahu yake cewa salatatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim za ga wannan da yawa a hadisi ma'aiki ma kuma alaihi salatu wassalam afwan za ka shi hadisi da yawa daga ma'aiki sannan kuma a qur'ani ma akwai irin sa cewa mutane kaza Allah ba zai musu kamar yadda yazo a lafazin hadisin wanda yake cewa salakatun hadisin Abu Dawud mutum uku la yukallimuhum Allah wa yawmal qiyamati Allah ba zai magana da su ba ranar lahira ba zai magana da su ba ranar lahira la yukallimuhum Allah wa yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ranar lahira ma'ana kallo na rahama kenan a ce sun zama yan aljanna ba zai musu wannan ba wala yuzakkihim ko ba zai tsarkake su daga zunubansu ya yafe musu ya shigar da su aljanna ba wala hum azabun alim waɗannan azaba mai raɗaɗi ya tabbata gare su sai hadithin Abu Zarr al-Ghifari ne radiyallahu anhu yake cewa khabu wa khasiru man hum ya rasulullah yace waɗannan sun taɗe sun yi asara waɗanne ne haka yar ma'aikin Allah ya ce خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال sai annabi ya lissafa su ta ce mutum uku ne mutum uku ne ya ce na ɗaya almannanu wato mai gori mai gori duk mai gori wannan azaba nau'i har gida wajen hudu nan sun tabbata a gare shi cewa Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi ba ba zai wato tsarkake shi daga zunubansa ba sannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare shi mai gori yana ciki almannan na biyu ya ce walmunfi kusil aitaku bil haifin kafe da mai ƙarya a wurin ciniki mai ƙarya a wurin ciniki wallahi tallahi kaga wannan ni ba kaza naira kaza take a wurina kuma ƙarya yake ba haka shi ba wai don kawai ya gaya ma ka ji kuɗin ta yana da yawa kar ma ka garajen fara ragewa a yanda ya faɗa ka sai dai ka bashi riba kuma ƙarya yake akwai masu irin wannan to duk wanda yake wannan shi ma wannan dukkan nau'in azaba ya tabbata kansa yace wa jaru thawbuhu batara na uku kuma shine bai taka tufansa don girman kai mai taka tufansa don girman kai ko riga ko wando ka rika jarsa saboda girman kai mu nan ba mu san shi ba Allah ya taimake mu ba wanda ma yanzu ya tufansa a nan wancan hadisi ya hau kansa saboda ba al'adar mu bane girman kai dan taka tufa mu ba al'adar mu al'adar larabawa ne wannan haka mutum zai zai sa dinka mar riga ya sa ai karin kamu kaza saboda ka tafiya na takama girman kai yake sa mu kuma anan kaga mutum yana tafiya na taka wando kazani ne kazani ne kawai shikenan ga wala fasa ne kaza in kawai shi yana to kaga kwata kwata ba shine abin nan su ne salafiyan nan da yake ba fahimtar addini suke da shi ba su da suka ji wannan sai suka rika buga shi akan kowa da kowa da yake jahilai ne ba sa lura annabi yake ba daran wanda ya taka tufa saboda girman kai wannan nau'ukan azaba duk sun tabbata kansa yasa mai mai risala shi kan da ya tashi maganan wannan da ce ya yi magana lalle na sutura to amma kore maganan tsafta yake magana ba magana wato mutum ya zama ya yi hakan saboda ya tsaftace ya tsaftacewan kai takawa din ma'ana kuma har gobe haka ne mutum yana takawa zai zama zai shiga ko ina najasa zai ja zai je sallah da shi ila sallah da ikarbuwa su wannan shi ne dai kawai wannan Allah tabaraka wa ta'ala muka karanta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji'u a lafazin zahirin magana shi ne kamar ne da ya zo waje a rabbuka din kenan zai zo yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wal malaku saffan saffan mala'iku su zo su yi safu safu to kamar yadda muka faɗa dai har ma shi ibnu abi zaid al-kirawani din kanshi anan ya faɗa ya ce an Allah ya zi'u yawmal qiyamati innan wal malaku saffan saffan ya ce wala yasi'una illa tasdiqu ba abin da zai yalwace mu fa mu kan sai dai gaskatawa kawai da zalika da wannan kawai shikenan mu mika abin zuwa ga ma'abocin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan yace wa kana malikun wa ghayruhu ko yaqulu fi hadhihi al-aya a sharha yace imam malik da wani suna faɗi a wannan aya wa amsaliya da makamantan wannan aya ikra'u haka ma ja'at ku karanta ta kawai kamar yadda ta zo bila kaifin ba da binciken yaya Allah zai zo ba ai ikra'uha wa hilu na zahiraha fala tushabbihu bi fala tushabbihu bi khalqillah ku karanta ta kawai shikenan ku wuce ta kar ku yadda ku ma'ana ku kauce wa zahirinta kar ku yadda ku kamanta Allah da halittarsa an ce ya zo in nan ba ga ta ce wani a gwamna ya zo a taron ana wani taro misali ce gwamna ya zo ne a bai so ba gwamna can da gwamna ya zo ga gwamna ya zo gwamna ya zo to Allah ma za a mai da shi kamar haka kenan ana jiranta ya iso da sauransu wani yanzu billahi ce karantawa kawai ake a wuce so har ma jiya satin nake gaya muku cewa wannan da irinsa da makamantansa kamar yadda imam malik ya faɗa din nan karanta su kai kawai ake a wuce bara a shiga ciki ba shi yasa muke koban ƴaƴan wahabiyan nan akan cewa lallai wai Allah dole sai an yadda yana kan al'arshi saboda Allah ne ya alal arshi ko alal arshi yana kan al'arshi ya daidaita to in lallai don faɗin haka ne har ma nake ce muku to me ka gaya wa duk wani munafukin da ya gaya ma wannan munkiri muntakidi ka ce masa to me zai ce da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala idh wuqifu ala rabbihim ai na na ga muku wannan idh wuqifu ala rabbihim har ma Allah ya ce alaysa hadha bil haqqi qalu bani shin hakan ba zai bai zama gaskiya bane ba zai faru ba cewa idh wuqifu ala rabbihim ba zai faru bane qalu bani zai haka ne zai faru to kaga kenan ma in har duk abin da aka faɗa a zahiri ba za a yi ta'awili ba wanda zai zai dace da Allah ubangiji kamar yadda na ga muku kenan hawan kan Allah ma za a yi uzu billahi ran lahira ko to ala aka ce idu waqifu ala rabbihim duk gaba ɗayan mu ran lahira za mu hau kan Allah ne kansa za mu hau ta tsaida mu a kansa kaga ba zai ba zai ba zai ba to duk tawilin da yayi yace ba haka bane yace ma a a ba haka bane to duk fassarar da ya ba wa izu ihu a larabin to ita zaka ba wa jihar fuka shikenan yace ma fa ba haka bane kaza ba to nan ma ba haka bane shikenan can ma ba haka bane alal arshi din nan kenan in dai ba in dai yace alal arshi dole tunda ala aka ce al arshi alal arshi to mu ma sai a tafi akan can kenan dukkan mutane za su hau kan Allah ne wallahi ra'uzu billahi haka ya faɗa to haka kuma wallahi larabci ya faɗa to ashe ashe rashin gane nasoshi ne kawai tattaunawa ta yi tafiya in aka fara kawo musu irin waɗanda in da ilimi kenan to da da kansa zai yi kirkice ya rasa ya gane ba lalle wannan kawai muta shaji hatu ne karantawa ake a wuce kawai Allah shi kada ya san me yake nufi da su dole ka ayoyi muta shaji ai Allah ya riga ya faɗa wa ma ya lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar su sai Allah ta'awili haƙiƙanin me Allah yake nufi da su da cewa rasikhuna fil ilmi masu digadigai kafaffu cikin ilimi ya kuluna amanna bi kullu min indi rabbina su kawai kullu suna cewa mun yi imani da su duka daga Allah ne da mutashabihan da mu kaman ma'ana wanda fassaran su ba zai fito wa mutane a fili su gane ba sai Allah da kuma wanda fassaran su yake a fili kowa in an karanta ma kawai ba neman karin bayani to mun yi imani dukkan su daga Allah suke kawai so saboda haka ne a tabbaice wal malaku da tare da mala'iku saffan saffan za su zo safu safu li ardil umami saboda me saboda zo a jera al'umma a tara su a gaban Allah a tsaida su a yi musu wato li ardil umami don tara al'umma a jera su wa hisabi ha da musu hisabi wa kubati ha da musu ukuba azaba kenan wa thawabiya da ba kowa ladansa to nan gurin da yake ranar mun tura karatun saboda mu samu ya dan abin nan ban samu na yi muku bayani illa illa a nan ba nan gurin da kuke kallo shi ne ba a nan ne ubangiji yake ba da labarin ya ma shar jinni wa linsi in istatafu mu an tanfudu min aqdari samawati wal ardi tanfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban can cikin suratul rahman waji'a din nan da aka ce wa kala ya ji'u yawmal qiyamati ko wal malaku saffan saffan wa anna allaha ko tabaraka ta'ala ya ji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffan to kamar yadda yadda aka faɗa zai zo tare da mala'iku safu safu ne ma'anan sa za a tara mutane a yi musu hisabi wanda ya cancanci azaba kamar yadda ya faɗa nan haka ne kuma a yi hisabi wanda ya cancanci azaba bayan hisabi a mai uba din wanda ya cancanci gidan lada aljanna a bashi to za a zo a tara mu din li'arbi haɗin li'arbi al'umami don tara al'umatayya guri da dukka daga al'umman annabi adamu har zuwa na ƙarshe shugaban halitta sallallahu alaihi an tara mu sai a zo da mala'iku na sama ta ɗaya aljannu tukunna kamar yadda ya tabbata za su zo su kewaye mu to aljannu da sun kewaye mu ko ba ka kowa ba kawai kai kanka ka san ƙaryan duk mai ƙarya ta ƙare saboda aljanu sun fi mu yawa kuma halittu ne wanda ko guda ɗaya kawai zai iya murƙushe mutane ba mu san iyaka ba to su za su zo su kewaye mu su ɗin ma kansu ranar kowa yana ita kansa ne saboda da mu da su duka muna taklifi dama mutum da aljan su kaɗai suke da taklifi aka kallafawa bauta Allah haka ubangiji ya tabbatar a cikin suratul jinni ko wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun ومن أظلم ومن أظلم فأولئك تحروا رشدا ومن أظلم فأولئك تحروا رشدا وما القاتلون وكانوا لجهنم حطبا دكم مكينا دمو دسو دو ودا سكاي غراجي سكا سابا الله تو زاس زما ابو فورا وتن جهنم يقولها الناس والحجارة إن من دعك فلا هو ذي فلا أتك إن دي غراجي سكا لا إن دعك دورش إن سنزو سن كيوه mala'ikun sama ta ɗaya sai su gabaki ɗayansu za su sauka sai su kewaye aljanu ta sama ta biyu su kewaye ta sama ta ɗaya mala'ikun sama ta uku su kewaye na sama ta biyu har aje na sama ta bakwai har hamalatul arshi daga ƙarshe a zo a kewaye muna tsakiya muna tsakiya sai ubangiji ya ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron mutum da aljan in istabatun an tanfuru min asari samawati wal ardi tanfudu idan kuna ganin kuna da wata yar dabara ko wani iko da za ku iya gudu mai laifi ba an saba a duniya mai laifi yana gudu ba ya kubce gudu in ya samu yar kofa ko yar hira dabara to don Allah in kuna da shi fanfudu ku gudu mu gani ku gudu in ji Allah Allah ce la tanfuduna illa bi sultan babu ba ku iya gudu yau in kaga mutum ya tsere ya gudu to sai dai in yana da hujja a hannu hujja in kana da hujjan ka a hannu wanda zaka nuna ka wuce to sai dai ita zaka kubutar da kai amma ba ka iya guduwa yau yadda aka zargi aka zargi aka zargi aka zarge din nan a ce ka fita ka gudu ka tsere ba ba aka Allah ko a yau din ai in yana son ba kai saka je ko ina ba dillantana a ranar da zai tajalli da sunan almuntaqimu wanda duk yayi sai an kama shi to wannan rana tana zuwa kaman yau za ka ganta saboda ga dai sai a mai da hankali kowa ya zama a ankare kaman yadda mai zuhu ya gaya mana din nan fata a hablil maniyati hila tazdufa wa samun mauti an faru min rima'i kar mu manta da wannan ko yaushe mu zama a hankali ko yanzu nan aka ɗauke ta ya zama tayin yayi kana shirye ba ka tsoron komai kamar ta kewa aslaha fala ko kuna lahi mola mun hazan duk wanda ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa to bai da tsoron komai da yake ji bai da bakin ciki a har cikin aljanna zai zai zace da samu na ciki to wannan shi ne ɗan ƙarin bayani da zan yi wanda a nan ne ba a wannan halin ne fa za a yi hisabi da menene da menene ɗin nan duka bayan kewaye kewaye nan da za a zo a yi to shi ne abu zaidin ya ce karatu sabo kenan za mu shiga ko wani refreshing muka yi ya ce wa tuda'ul mawazinu liwazni a amali li'ibadi wa man saqulat موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا تو مداولي بايا مجن إن دلوبة ما وجه وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم مناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم تو إن يسوسيمو ƙila kwana a wurin ko kuma za mu wuce nema sai Allah gurgudun da yadda lokaci ya bamu idan an gama wannan taruwan wannan kewaye kewaye da mala'iku za su yi nan can su zo su kewaye wa'annan su kewaye wa'annan su kewaye din nan wa tuza'ul mawazin sai a zo a ajiye ma'aunai ma'aunai liwazni a'malil ibadi dan a auna a gwada ayyukan bayi gabaki daya wa man taqulat mawazinuhu wadda duk ma'auninsa na kyakkyawan aiki ya zama shi ya danne ma'auninsa na mummunan aiki ma'ana kyawawan da suka yi nauyi fa ula'ika humul muflihun waɗannan da suka samu wannan su ne masu rabauta masu shiga aljanna wa yutauna sahaifahum za kuma a ba su littattafansu na ayyuka bi a'malihim tare da ayyukansu a rubuce a ciki man utiya kitabahu bi yaminihi wanda duk aka bashi littafinsa ta hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu da sannu za a yi masa hisabi hisaban yasiran hisabi mai sauki wa man utiya kitabahu wara zahrihi wanda duk aka bashi littafinsa ta bayansa fa ulaika waɗannan su ne ya launa wanda za su shiga sa'ira cutar sa'ira Allah ka kiyaye mu da ita mu dawo wannan mun fassara ne saura kuma bayani da kuma bayanin yana da yawan gaske don mizani da kuke kallo da ba da littafi innan da kuke kallo da sira'i da kuke kallo innan ina da talibi wanda ko ɗago shi ban yi ba don in na ɗago shi zai jawo mana mu ta zama ne a wannan guri kullum mu ce sai mun ɗauko bayani sai mun dire a kansa sai dai kawai a yi haƙuri da abin da za a taƙaita kawai mujallabi guda nake da shi ba zai magana kansu sai mizani da sirati da karɓar littattafa ba mujallabi guda nake da shi wanda aka yi talihi a kai kaga nan kuma dan layi nawa ne kwata-kwata layuka bai shige fudu ba ko to kaga ai layuka bai shige fudu ba mujalladi guda in an ce za a fassara su kaga sai mu kila shekara muna cikin bayani bai kare ba kwarai da gaske sai ya fi ba wa yake magana shekara to ga dai mu dunkule mu takaita abin da ya sawwaka aka ji shikenan Allah ya mai albarka halawati kawai shikenan kuma akwai rikici a nan gurin da kuke kallo tsakanin malamai akwai sabani tsakanin malaman ahlus sunnati da mu'tazila da kuma malaman ahlus sunnan da junan su ma akwai sabani a tsakanin su akan wannan matsaloli cewa wa tudal mawazinu za a aje ma'aunai to ma'aunan nan sabani tun a cikin gidan ahlus sunna wal jama'an kansu sun yi sabani wai ma'aunin kan masu yawa ne ko kuma kwaya ɗaya ne tunda ake mawazi mawazi ake faɗi ma'aunai to masu yawa ne ko guda ɗaya ne tambaya wa kuke ma'aunai suna da yawa ne ko kuma kwaya ɗaya ne kawai kowa shi za a ɗaura ayyukansa kansa sayyiduna rasulullahi sallallahu ya gaya mana cewa fuffuke biyu ne yake da shi ma'aunin kowane fuffuke guda ɗaya in an ajiye shi zai kai daga ƙasa nan zuwa ya je sararin samaniya za a ɗaura fuffuke ɗaya ayyuka masu kyau fuffuke ɗaya miyau in wannan ya danne kayi kayi sa'a na hannun dama in wannan ya danne ka shiga uku ba shiken to a nan abun tambaya shi ne ma'aunin kan kwaya ɗaya za a zo a ajiye duk filin nan da aka ce za a kewaye mala'iku su kewaye in nan kowa a auna masa ɗaya bayan ɗaya ko kuma suna da yawa kowace al'umma da nata ma'auni al'umman annabiwa ne su zo a aura musu kayansu da ma'auninsu na annabin su al'umman annabi wane ma da ma'aunin su al'umman annabi wane ma da ma'aunin su ko dai kowane mutum ɗaya yana da ma'auninsa za a kafa mar ma'auninsa shi kadai sai a ɗaura ayyukansa nan a ɗaura wancan ma'ana mar wancan ma'ana mar wancan ma'ana mar ko kuma in an ɗauki na masu cewa misali wanda suke ganin ƙwaya ɗaya ne rak duk duniya halitta tun farko tun ɗan annabi adamu na farko har ɗan autar ƴaƴansa na duniya gaba ɗaya za a yi layi kowa ya zo a auna mai nashi kowa ya zo a auna mai kwantenansa a sauke ta a auna ta yaya za a yi mene haƙiƙanin mene ne ya ce haƙiƙa ko kawai kai kan karanta wato da ulmawa dinu kawai shikenan za a ajiye ma'aunai liwar ne amalin abadi ibadi don auna ayyukan bayi wanda dun naji man sakulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ko wuta wanda sai shikenan kawai a karanta a wuce baka san ma me bi zai ba baka san ya za a yi ya za a yi ba ka wuce nan ka takure malam akwai karatu a cikin nan an ka ka karanta ka fassara ka wuce halawati ana don hanni a jangi shikenan din salake wala kunyan guda akwai magana a nan gurin da irin sanne kuma yake shajja mutane a tafi neman ilimi ka san akwai abu ba wai wannan kawai da aka rubuta a wannan littafin shi ne kawai magana ta kare ba in shi kake tunani to da sauran aiki dole sai an fita away akwai magana mala a gargashin nan kuma in har layi layi ne yaushe za a gama kitabi wannan ya zo a auna masa wannan ya kai ko al'umma al'umman ne kuma gashi an ce a rana ɗaya za a yi a rana ɗaya za a yi sabi gaba daya gama kuma rana ɗayan ma rabin rabin yini bi kadari nisfin nahari in ji annabi muhammadu sallallahu gurgurdon sha biyu rana an gama komai da komai kowa ya gane ina zai to su mutazila suka ce a nan gurin suka ce su fa suna gaya wa mutane siraɗi littafi hisabi din nan duka wani abubuwa ne na ma'ana fa ba zahiri ba ne kawai za a zo a shimfiɗe mutane ana auna kaza kaza kace ba abubuwa ne kawai ma'ana riyatu a wurin su an gane menene suke rufe ba wai ba wai abubuwa ba hissi ba ne abu wanda za a zo zahiri ana kallo a yi kaza kaza a ma'ana riyat ne wai ma'ana ne kawai suka ce in ba haka ba kuma in an yi in an auna kayanka ina fa'idan yin hisabi in an yi hisabi ko an baka littafi ta nun dama ina fa'idan auna kayanka duk wadda aka fara to ba amfanin wa'inda za a yi na bayan wai in ji su kun gane bayani wanda duk aka auna kayansa in shi ne farko aka gwada ya gashi aljanna zai tafi ma'ana kyawawan batun da sun yi rinjaye ba wula kan mulmul biyu aka ce ko to suka ce ai ba amfani kuma za ki cewa zai bi siradi kuma akwai wata fargaba kuma a gaban sa ya ya kaza an ga aura kayan ka komai yayi nauyi na kyau za ka tafi aljanna kuma me kuma na cewa za a sake wani hisabi a za a sake wani siradi a za a mika littafi da bijanin suka ce duk wanda aka fara to sauran bai da wani fa'ida in kuma da fa miƙa littafin tanun dama ne ko hagu aka fara ka riga ka karbi littafin ka tanun dama ko hagu suka ce to me kuma duk wanda aka fara littafin da tanun dama ai ya san kawai aljanna zai ko tun daga duniya ba an ba mu sakan amsa wanda duk ya ga littafin da tanun hagu ba ina da dabi eh suka ce to me amfani kuma a ce sai ka hau tiradi ka riga ka san inda zaka je aiki na amfani mai sai ka hau wani siradi kuma an yi wani an hau nan an wuce nan an hau nan ka ce ina kaga kawai su aurin su ma'anawiya su ne duk wanda abun ba wai zai ma'ana ne ma'anawiyat ne ba wai a zahiri haka za a zo a yi shi katar katar ba suka ce in kuma kace ba haka ba da aka ce za a daura ajiye skeli suka yi ta tambayoyi a kai wanda waroran su zai ma wuya to zai kai bayani wani irin aunawa za a yi ya za a yi da sauransu har a zo maganan wa yutauna sahaifahum din nan kaga yutauna sahaifahum din nan bi amalihim na ayyukan su a basu littattafan su na ayyukan su din nan wannan shine yake nuna fadin Allah ta'ala wa kullu insanin aljanna da'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu menene yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ko kowa za mu rataya masa za mu makala masa littafinsa a wuyansa kowa ya mutu za a ce za a zaunar da kai sai a ce to bismillah rubuta duk abun da ka san ka aikata mai kyau da mummuna to dan adam shi da yake ya saba koyewa sai ya ce sai ya ce mai kyau kawai zai rubuta shi sai amma fa Allah ba da alƙalami hadisi ne da alƙalabi ga yatsanka ce to to ai ba tawada yace ga yawunka ka rika dongola kana rubutawa ba littafi yace likafanin ka mai aikin sa wata a wani kaulin an ce zaka rubuta ne ka gama mai kyau sai a juya maka bayan ka rubuta mummuna wani kaulin za an ce zaka ɗi rubuta mummuna ne kai sai mai kyau kawai sai ka kana rubuta mai kyau mummuna yana rubutuwa ta baya sai ka gama sai a juya ma a ce to gashi shi ma ina da baranka kana rubuta wannan wancan kuma yana rubutuwa ta ƙasa da ka gama an juya ma sai ka ce a ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha awjadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada wala yuzlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne haka ba ya koyi kankani ma dillan da na babba duk abin da ka aikata sai ka gan shi a ranar haka za a ya rubuta ya nan da shi a makala ma a wuyanka ka tafi da shi alkiyama to aka ce a nan bayan ma'aunin an auna din ai da an auna wa man saqulat mawazin ko ulai kawmul mafi'ul kawai wanda duk kyawawan da suka yi nauyi magana ya kare su da wanda suka rabauta sai aljanna ya Allah ka sa muna ciki to aka ce kuma bayan yi tauna sahaifahum bi amali yakin nan kuma man utiya kitabahu bi yamini wanda duk aka bashi littafin sa ta hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za mai hisabi hisabi mai sauki to a wannan gurin akwai maganar da mutazila suka jefo wa ahlus sunnati suka ce nan ma ma'ana ne fa ake ba wai hissi bane wannan maganar ma'ana ne in kuma ba ma'ana bane suka ce kenan akwai karo da juna qur'ani da kansa suka ce dalili ai ba wani abu kuma in an yi an baka littafi ka Allah magana ta kare sai Allah ta ayoyi cewa وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرؤوا كتابيه كو an gama ba wani hisabi kuma in dai hisabin ka ta hannun dama yake magana ta kare shine kawai ma hisabi suka ce fa ma wanda zai zaba biyaminihi wanda duk aka bashi littafin ta hannun dama fa yaqulu zai ce ha ubu qra'u kitabiya kun go jama'a kun go ku kalla ku kan ku kan ku karba ku karanta littafina inni zanantu anni mulaqi hisabiya dama na zaci dan haɗu da wannan irin hisabi mai kyau dama na zaci haka a ashe in ana ba da littafi an yi hisabi kenan ko har ma yana ce dama na zaci zan haɗu da wannan irin hisabi nawa mai kyau kuma daga taɓar littafin na Allah ce fa huwa fi ishatin radiya wannan mutumin daga nan kawai yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya uduhu hadaniya wanda kayan cin marmari na aljanna suna daidai kusa kusa da shi in yana tsaye daidai da shi zai tsinka in yana zaune zai tsinka in yana kwance ma zai tsinka za a gaya mai kullu wa sharabu su yan aljanna hani an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda ayyuka da kuka aikata da suka wuce a kwanukan ku na duniya da ku zai zaman duniya kaga wannan ne ya nuna in dai an baka littafi hisabi an gama shi shikenan shine an gama hisabi kenan suka ce sai ga wata aya kuma in kun dauka zahiri za a yi abu sai ga wata aya tana cewa famman wani suke zaba hu biya minihi fa sawfa yuhasabu hisaban kabira bari duk aka bashi littafin da hannun dama to da sannu za a yi mai hisabi a ba a yi hisabi ba kenan wannan magana ne na mutazila in kana karatu littattafan aqida za ga abubuwa na mutazila din nan su ne to kai wannan aya kuma sun nuna ba a yi hisabin ba wanda yake an yi shikenan har ma an yi hisabin ne shi yasa aka baka littafi ta hannun dama har ma kake cewa dama ta zaci za ta haɗu da wannan irin hisabi mai kyau mujarradin baka littafi ta hannun dama nan kuma aka ce wanda aka bani tafi ganun dama da hannu za a yi mai hisabi da hannu za a yi mai ba a yi ba kenan wannan magana har manyan mutane a sahabatu har wacce ake ganin ita ce mai rabin ilimin addini gaba ɗaya na musulunci hankalinta ya kasa ɗaukan wannan da farkon lamarin annabi ya ce man ba uzziba duk wanda aka yi hisabi to zai sai ya an sai ya shiga wuta hadisi ne kuma ya inganta duk wanda aka yi hisabi sai an azabta shi sai da samun mulmumini na Aisha ta ce ya Rasulullahi to ina faɗin Allah fa ma man nuke kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda duk aka ba shi kitabin fasalin dama da fa za mu hisabi mai mai sauki kuma kace duk wanda aka yi hisabi zai shiga wuta ce fazalikal ardu fazalikal ardu wannan abin da ake cewa fama mana suke dafa biyu mini fasau kai hasa kai sabon yasira din nan bijiro da aikin kawai za a yi kwantenan tana rufe ba na ma a buɗe ba a zuwa ajiye ga ayyukan ka nan ana ajiyar da to mu ce kawai mu ce kawai za a kawo shi kan a tara shi sai gaban ka ya faɗi sai a ce a mu ce kawai ai ga wata hidon haka ai ga sunan ayyuka ka hankali da ba wata shiga ce wuce wuce kawai ba buɗewa a bincika wuce kawai ya ce amma man nukishal hisab duk wadda aka bi diddigi datal datal aiki kaza ka yi shi a nuna shi a ɗauko kaza a nuna shi ya ce ba wanda zai sha in ji annabi muhammad ba wanda ya isa sha inda aka mai binciken bin kokofi bin diddigin ɗaya bayan ɗaya da ke ba wanda ya sai sha saboda kowa ya san ayyukan sa miyagun mai sun yawa kyawawa kafin ka yi mai kyau ɗaya kayan miyagun wajen nawa da ake ɗaya saboda haka dai yan uwa mu'tazila suna nan kuma har yanzu nan karka dauka da yake munan Najeriya babu su ka dauka suna nan kana zuwa ƙasan Libnan suna nan kana zuwa Suriya suna nan har yanzu nan suna nan kuma Najeriya mun nan da kake kallo wadda duk wanda ya fito za ka ga ya samu mabiya Allah da sun zo za su kwashi za su kwashi da su sosai a Najeriya da za su zo nan nan ne ma za su samu mabiya Najeriya ba da an ga sabo sabon abu kawai za ka ga yau an yi kai dalle mutazili wanda zai ya zo ya rikirkita ka shi kenan kawai ka sallama mai tun yaushe sun zo Najeriya suka kawo irin wayannan rikici sai ce ai kaza ka shi kenan ga kawai masallatiya suna cika kawai na mutazili tun yaushe dalle dama ka dan yi karatu sai a hada ma hada ma jefa ma tambayar da ba za ka iya amsawa ba kawai ka sallama mai duk ka juya ka kaman mata tambayoyi zai ma wanda ba ka iya amsawa ba shi kenan sai riga janka kamar akala raƙumi da aka ala shi kenan magana ka kai kan ka gama so don haka dai a tagaice bayanan suna da yawa yan uwa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a mai hisabi mai sauki Allah ya sa muna ciki wa man utiya kitabahu wara zahirihi wanda ko aka bashi littafin sa ta hannun hauni to fa ulaika yaslawna sa'ira wannan sune za su shiga sa'ira wara a zahiri aka ce ana aure wuri bishimali ko suna cewa ta hannun hagu za a bashi ne littafin mugu din kenan wasu wata aya ta ce wara a zahiri ta baya malamai suka ce ta bayan hannun hagun ne za a kama shi sai a naushi kirjin mutum da shi sai ya fuda takardun baya a zaro shi sai a bashi littafin sai a zaro littafin wannan bala'i ka tsaya kawai ka kiyaye mutuncin kanka ka yi amuru da nahayin ubangiji ka bi amuru da nahayin na ubangiji in ka ƙi to wannan duk zai je same ka Allah ka kiyaye to za'ul mawazinu inna aikun sabul mawazinu li izharil adli za a ma'ana mai sharhi nake ga dan tsakaita hakaita mana abin da yake za a ajiye ma'aunai don a bayyana adalcin ubangiji fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai ba da komi wa in kana mithqala habatin min khardalin yati biha Allahu yawmal qiyamati ko kaman kwaye zarra ce wato mutum ya aikata Allah zai zo da ita ranar tashin duniya a auna ta bara a ce an manta ba misali Allah ya manta da wata kwaya ɗaya da kai na aikin kirki ومن ثقلت موازينه ودا kyawawansa suka danne fawwal muflihu wannan shine zai rabauta wannan duk mai shagi ne yake faɗin wannan allazi faza bis sa'adati allati la shaqa'a ba'daha shine wanda zai rabauta da arzikin da babu ya bayanta wannan arzikin ne Allah ya muna ciki wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma wato ma'aunansa suka yi rangwamen nauyi mana miyagu kenan suka zama ba su da suka aka danne su da suka danne kyawawa to fa huwa shaqiyul ladhi shaqiya wa shine mara arzikin da ya tabe ya rashin arziki shada Allah ta'ala ba da rashin arzikin da ba arziki bayan sa har abada wa yutawna sahifahum ila akhiri mana za a ba su littafin su har zuwa karshen bayanin da aka yi yani annal umama yutawna sahifahum za a ba su littattafansu jam'u sahifatin jam'i ne na sahifa wayya kutubu a amalihim shine littafin ko littattafan ayyukansu fa za utuha idan aka ba su wannan littattafa din ya khuluqu Allah ta'ala fihim wato ilman daruriya Allah zai halitta musu ilimi na dole na darura ilmu daruri cewa wa yafhamuna sai su fahimta ma fiha abinda duk yake cikin wannan littattafan da aka ba su ne kowa zai fahimta ko da baka da ilimi kai jahili ne Allah zai halicci ilimi na dole da zai zaka fahimta da wannan ilimin sai ka gane kawai ma fiha abinda duk yake ciki ومن أوتي كتابه بيمينه wanda duk aka bashi littafin sanun dama kana zalika dalilan ala annahu min ahli yamini wannan shi zai tabbatar ya tabauta cewa wannan mutumin yana cikin mutane kirki wasu arifi mutanen arziki wa man utiya kitabahu bi shimalihi wanda ko aka bashi littafin sa tsanin hagu kana zalika dalilan ala annahu min ali shaqai wannan shi zai saboda ya tabbatar da ya kasantar da cewa wannan mutum yana cikin mutane natsiya wanda suka wato matsiyata wa alu shimari kuma abota karban wato shi'umci wanda za su karbi littafin tsanin hauni to a takaice dai wannan shi ne abinda mai sharhi ya ɗanyi bayani kuma a gaba in ka duba za ka ga ya ce kaunuhu wa yutauna suhba ala waz ala wazni za a ba su littattafai don au li'anna alwazna ba'da alhisabi to kaga al sunna ga ra'ayin suna shi shi au din nan bayan an yi hisabi ne ake yin sa bayan an yi hisabi ake yin sa wal hisab shi kuma hisabi ba da azumin suhufi bayan an karɓi littattafai ɗin nan ne ta hannun dama ko ta hannun hagu ake yin sa to wannan shi ne kaɗan daga abin da shi masharhanci ya yi na wannan wannan passage da muka karanta yace wa annas sirata haqqun shi kuma sirati shi ma gaskiya ne sirati shi ma gaskiya ne yajuzuhu al-ibadu bi qadri a'malihim bayan Allah za su wuce shi ta kansa gwargwadon ayyukansu shi mai shari'a nan da ya zo ya ce wa fi wasfihi kalamun tsawilun a wurin sifa sifanta sira'in din nan akwai magana mai tsawo sosai kila innahu adaqqu min ash-sha'rati wa haddu min as-sayf ko kila mashari yace an ce malamai sun ce ko da ke hadisi ne duk da wasu suna ganin mursalin hadisi ne wasu suna ganin mawqufi ne kan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu innahu shi sirati adaqqu min ash-sha'rati ya fi ya fi tsini akan ya fi gashi tsini sirati ne kowane da ya fi gashi tsini wa ahaddu min as-sayfi ya fi takobi kuma kaifi an gane wannan bayanin kuwa wa ma'ana sirancinsa ya fi tsilin gashi kwanada kaifinsa kuma ya fi takwas shi siradi kuma su bakwai ne kowanne sai ka wuce shi to kaga a wannan gurin malam in ka ji magana da mutazila suka yi ta zubawa a nan da za su kiɗi ma su rikirkita ka bayan sun ce tukunna in an yi in har ba ma'anawiyatu ba ne in yi siyai ne in an ba da littafi tarin dama me ya rike kuma da za a ce sai a ce yi shiraɗi in an yi hisabi hisabi ka yi sauki me kuma amfanin sake wani a ce kana da wata fargaba a gaban ka kuma suna wannan jefa wannan shuba suka ce to a nan mun ji akwai shirari to a ce akwai shi an ce siradin nan kowane tozo karkashin sa jahannama ne ai haka ne ko in ka haye ka wuce in baka haye baka fada jahannama ne karkashin kowane tozo daya tozo bakwai kafin mu yi bayanin tozo bakwai din nan suka ce kana tsallake sirati sai aljanna dala ba haka bane aka koyar da mu daga haye sirati sai ina ina shine karshe aiko sai aljanna suka ta jawo na sosi ma eh lalle haka ne an ce kana haye shi sai aljanna har ma da karshe to in dai daga ka haye shi sai aljanna kuma yar kowane daya karkashin sa jahannama ne tabaqat na jahannama yace kenan ashe wuta da aljanna ma suna makwabtaka suka ce ina magana cewa wuta tana kasan bakwai aljanna tana saman bakwai me ya hada daga sauku daga gama saukan sirati ka shiga aljanna me ya hada shi tunda wannan yana kasan bakwai ne wannan kuma yana saman bakwai aljanna suka ce ya za ya gaya mutane kuma har suke kawo nassosi su rubuta kuma magana da ake yi da an ce za a kawo da bayan yan wuta sun shiga an gama ceto an da duk ya cancanci ceto sauran yan kalibi na fiya abadan a wuta fa kalibi na fiya fiya abadan a aljanna suka ce za a kawo mutuwan da siffar rago hadisin muslim din nan dai a sa ta tsakanin wuta da aljanna yan aljanna suna hangenta yan wuta suna hangenta mutuwar ya ya kira yan aljanna kun gane wannan eh mun gane me waye mutuwa ne kuma yan wuta kun gane wannan eh mun gane waye wuta eh mutuwa ne sai a danne a yanka ta shikenan sai ya ku yan aljanna kuludun to wannan kalmar da za a faɗa musu ya ji musu ma duk dadin da suke ji aljanna saboda sun gane ba fita har abada ba ran da za a yi samu matsala su fita ya ku yan wuta kuma kuludun mutuwan ta mutu to kalmar da ya tafi musu wutar jahannama azaba saboda sun gane yau kam su kam duk wanda ya rage a cikin kan ba fita araba suka ce kaga wannan ya nuna makwabta ne wuta da aljanna suna kallon juna kuma tunda har za a kawo mutum a yanka tsakanin su kowa ya kallo wa'annan suna kallo wa'annan suna kallo sai ce ina magana cewa aljanna tana saman bakwai wuta tana ƙasan bakwai darakat wannan darajat ka ji mu ta zira bala suka ce kuma gashi wala da asabul a arafi asabul jannati ko gashi a suratul araf an yi bayani laraf wani wuri ne tsakanin wuta da aljanna ana ajiye wani mutane wani lokaci zafin wuta ya bugo su wani lokaci ƙanshin aljanna ya ya bulo su kenan makwabta ne to ina magana cewa ga waccan tana saman bakwai wannan kasan bakwai su haka suke rikita addini kawai ko wai su suna gani kai din nan ba kai ne kake daidai ba su suke daidai ta za a samu mutadiri gogegge ya zo kafin a samu mai mai kontaktin nasa su yi muƙabala ya iya kada shi to sai an yi da gaske billahi lalata duk wanda suke ihun ahli sunna kaza kaza idan sahha al-hadith fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta ba ruwan sa da mazhaban malik shine mazhaban in ya hadu da mu'tazili billahi ladhi sai kansa ya bindiga idan ya fara kawo irin waɗannan Allah sai kansa ya bindiga irin waɗannan nasosi da aka kawo mar a gwara sai hore hore gafar wadi bindiga dan ke tunna saboda haka dai yan uwa abin da yasa nake kawo mana irin waɗannan don in nuna mana fa a nemi karatu karka je kawai ga ya karanta fiqhu ka zalla iya ka tsaya a malikiyan ka dauka shi nan kaɗai magana take in ba gaggaya ma ba ka san da maganan ba wata rana ka haɗu da wani ya rika yan koma irin waɗannan ka ya rikita ka amma in an dan gaya ma to zaka san fa ba wannan ne kadai karatu ba akwai aiki a gaban ka dole ka bayan ka yi shi zaka tafi neman me suka ce me ahlus sunna suka yi raddi akan su wannan sai ka koma ilmul kalam theology islamic theology da shi ake ja da mu'tazila har a rufe musu baki almajiran واصل ابن عطاء كذا واصل ابن عطاء المجلس يعني هل ينزلنا أكوي سؤال سكا فشي dan haka dai shi sirati a kansa kawai ina ga za mu tashi saboda lura da in mun ce za mu fada da bayanin din lokacin mu zai abin nan da akwai sirati a gaban mu kuma akwai haudi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mu zo mu ji me aka ce me suka ce shi din ma dai har yanzu kai kana ji kawai kai kan bawan Allah mai sallamawa da an faɗi magana a ai risala take haka aka faɗa a risala to baka san akwai wai akwai rikici a ƙasa ba ba na gaya muku ne ku sani da sauran aiki karkar ka karanta fiƙi kawai ya kare a ka faɗaɗa ne karatu don ka rikici saboda ko ta kwana irin waɗannan ne kayan aikin da za ka yi aiki da su a kan bawahabiye kamar dukan da ba zai sai an tauna marwa don ba san da irin waɗannan rikici da su kawai kullum ka ta damu eh ya san alhadin a yan komar maganganu ka haɗa mai ka tura ka dunkula ka ajiye mai a gabansa ka ji me zai faɗa ma ya warware ma magana mutazilan nan nan za ka ga yana rawa rawar ɗari ɗan fituna saboda shi kawai dama shi an rene shi akan kar ya je ga na wasu iya abinda malamin da suka faɗa kai kawai akan gina shi da zai je karanta na wasu ya san me suke kai me suke faɗi ba da ga abinda ake bukata a nan dai kai imani akwai ma'auni karar lahira za a auna ayyukan bayi wa tudul mawazinu za a ajiye ma'aunai da wani amali ibadi don auna ayyukan bayi fa man taqulat mawazinuhu wanda duk ai wato kyawawan su suka danne miyagu fa ulai kamul muflihun wannan su ne wanda za su rabauta su shiga aljanna wa yutawna sa'ibahum za a ba su littattafan su bi amalihim wanda littattafan tare da su akwai ayyukan su gaba daya a rubuce masu kyau da miyagun duka ومن أوتي كتابه بيمينه وأن تؤجب هذه الكتاب إذا دابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسمى ذا ما يساجي يسابكم من سوقي ومن أوتي كتابه وراء ظهره وأن تؤجب هذه الكتاب إذا تبايا فأولئك يسلون سعيرا يسمى وأن سوني ذا أشجع دسو سعيرا سعيرا نن وسمع لمي سكتي سوناني نن جنس نوتا جمانيا suna ne na jinsi na wuta gaba ɗaya kawai wasu suna ganin a'a ɗaya ce daga cikin wutoci na Allah guda bakwai ɗin nan wasu suka ce an kaji sa'ira kawai gaba ɗaya kawai wuta ne jinsi ne na sunan wuta ne gaba ɗaya sai ya sula sa'ira kowai salla sa'ira to koma ya ne dai mun san muna da wuta dai nau'o'a har guda bakwai kuma kamar da na faɗa tabakat ne tabakat ne ita sai darakat kai afwan ba kaman aljanna ba darajat shi kuma darakat wadda tafi kaza ita tafi muni hawiya ita ce can ƙarshe wutan su manya-manyan shegunan 'yan wuta su fir'auna su hamana da kuma munafukai manya ka san ko ina akwai manya to wutar jahannama akwai akwai manya akwai akwai tsofaffin tsofaffi wanda su ne masu mukamai a cikin dama musamman shugabanni manya manya kenan su fir'auna su hamana su namrudu su irin su ne su ubayyu bin kalam su abu jahil eh su ne shegunanta ba shegunai ba ba shegunai saboda haka lura da lokacin mu nuna mini lokaci har ma ya dan fara gotawa za mu dakata a nan sai kuma zaman gaba mu tashi a wannan sirata haƙƙun din kawai mu yi bayanin su mu ƙara bayanin sa mu je haubi din shi ma mu magana insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya zama سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين